alladhi zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal ins haqiqa mun halitta dan wutar jahannama kaseeran da yawa min al-jinni wal ins daga mutane da aljanu daga aljanu da mutane ba mu halicce su don komai ba sai dan su zamanto ashabun nari sai dan su zamanto yan wuta sai Allah ya ce ga siffofinsu lahum qulubun la yafqahuna biha sallaci irin waɗannan mutane irin waɗannan aljanu lahum qulubun suna da zukata la yafqahuna biha amma ba sa iya tunanin gaskiya da zukatansu duk abin da za a faɗa zuciyarsa ba za ta iya tumar tunani na gaskiya ba ya idraki da zuciyarsa ya fahimci gaskiya da zuciyarsa Allah subhanahu wata'ala ce su lahum qulubun suna da zukata amma zukatansu la yafqahuna biha al-haqq ba sa iya fahimtar gaskiya da zuciya sai Allah madaukakin sarki yace walahum a'yunun suna da idanuwa la yubsiruna biha ba sa iya fahimtar ba sa iya ganin gaskiya gani na idraki gani na fahimta gani na karba ba sa iya yi walahum azanun Allah ya ce kuma suna da kunnuwa la yasma'una biha ba sa iya jin gaskiya ji na karba da za su ji su karba su yi aiki da shi Allah subhanahu wata'ala ya yi mutane ya halicci halittu Allah ya samun zuciya ya samun zuciya ya baka ji ya ban ji ya baka gani ya baka ya bani gani wayannan alhawas su ne sabab lil hidayati ji da gani da zuciya su ne sababi da mutum yake iya riskar yake iya fahimtar gaskiya ah ai idan ka duba ina ka ce ma ga wani baya ji baya gani ta zai idraki ha yanzu in ka zo ka samu mutum baya ji baya gani sai ka ce masa wannan wayar wace irin kala ce da me zai yi amfani ya ce ma baka ce ko ja ce ko shuɗiya ce akwai babu haka in ka samu mutum sai ga rami a gabansa zai fada baya ji baya gani da me za ka gaya mar rami gabansa ya fahimta babu ashe waɗannan to bayan ji da gani akwai kuma al'afida zuciya wanda ita kuma tana idraki yanzu akwai wanda baya ji baya gani amma yana iya idraki yana zaune haka misali a nan baya ji baya gani idan mutum ya shigo sai ya idrakin shigowar wani wannan aiki ne na zuciya kwakwalwa da zuciya su suke wannan idraki da haka wayannan abubuwa guda uku zuciya ji gani Allah ya yi wa ɗan adam su ne daga cikin manya-manyan aikinsu su ne su sababan na lil hidayat da su ake samun shirya da su ɗan adam yake samun fahimtar abin da zai fahimta gane abin da zai gane ya gane gaskiya ya gane abin da ba gaskiya ba ya gane ƙarya ya gane yaudara ya gane abin da zai amfane shi ya gane abin da zai cutar da shi amma idan ɗan adam ya zamanto yana da jin yana da ganin yana da zuciyar amma ba sa iya amfanar da shi waran ya san me zai amfane shi waran ya san me zai cutar da shi yaya zai iya riski abin da zai amfane shi yaya zai iya gujewa abin da zai cutar da shi to wa'annan jin da wannan ganin da wannan zuciyar ba su da amfani a gare shi shi yasa Allah subhanahu wata'ala ina ganin ko a cikin suratul ahqaf da Allah yayin maganar waɗansu mutane sai Allah ce waja'alna lahum sam'an sai muka sanya musu ji wa absaran muka sanya musu gani wa afidatan muka sanya musu zuciya amma sai Allah ya ce ma fama agna anhum sam'uhum jinsu bai amfanar da su ba wala absaruhum ganinsu bai amfanar da su ba wala afidatuhum zuciyarsu bata amfanar da su ba me yasa bata amfanar da su ba min shay'in na wani abu me yasa idh kanu yajhaduna bi ayatin lahi ta yadda suke jayayya da ayoyin Allah subhanahu wataala masalan yanzu sai aka ce ma ga wani ya sha kwaya amma ya haukace aka ce wannan fa aka ce ai wiwi yake sha da tramol da me sai ka ganshi yana bin juji ya haukace ya lalace sai kai kuma ka ɗauki kuɗinka sai ka je ka saya yanzu ganin wancan ya amfanar da kai labarin wancan me yasa ya haukace aka ce ma ga abin da yake ya amfanar da kai wannan sai aka gan shi a kwanjeme a rame sai aka ce ma wannan fa sai aka ce ai ya samu kanjamau ta yaya aka ce a zinace zinacen samana a yawace yawacen samana sai ka je ka fada wa zinar akwai hankali ji da gani da zuciya sun yi amfani sai Allah sai Allah ce waje Allah lafin sam'an wa abu tsarin وافئده الله يجي فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء can a cikin suratul hajj da Allah yana maganar gani sai Allah ce fa innaha la ta'mal absar ai la ta'mal absar ai ba wai idanu ne wa'annan kurukuru suke makancewa ba walakin ta'mal qulubul lati fi sudur zuciya da take cikin kiraza ita ce take makancewa dube da al'ummar mu ake dan haka kenan ji Allah ya baka shi ka ji abin da zai amfane ka ka riske shi ka ga abin da zai amfane ka ka riske shi ka yi tunanin abin da zai amfane ka ka riske shi ka ji abin da zai cutar da kai ka guje shi ka ga abin da zai cutar da kai ka guje shi kai tunanin abin da zai cutar da kai ka guje shi to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ma ya halarci wuta annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin turmuzi annabi ya ce lamma khalaqa Allahu nara yayin da Allah ya halarci wuta wa a'adda ma a'adda fiha kuma ubangiji ya tanadi wannan baya cikin kalmar hadisin Allah kuma ya tanadi abin da ya tanada a cikin ta na masifa na bala'i da duk tashin hankali sallah ce jibrilu ya je ga wuta jibrilu ya ga wuta ya ga abin da Allah ya tanada na masifa na dukkan nau'i na tashin hankali sai ce ya rab ya ubangiji duk bayinka ba mai shiga wannan guri inda ka faɗar da su ka gaya musu ba mai shiga wannan guri sai Allah ya halarci aljanna ko da ke hadithin ya zo da aljanna awwalan Allah ya halicci aljanna ita ma ya tanada abin da ya tanada na ni'ima da farin ciki da kwanciyar hankali da nutsuwa jibril ya je ya ganta ya ce kullu ibadaka ya idkhuluna hada duk bayin ka ya Allah kowa ma zai shiga nan gurin sai Allah ya ce wa jibril to ka je ka koma ka sake ganin wuta jibril da ya koma ya ga wuta sai ya ga hujibatin naru bi shahawa wuta an kewaye ta da duk abin da rai yake so zina shan giya ƙayya molewa kolewa annamimanci duk abin da rai yake so an kewaye wuta da shi sai jibrilu ya ce ya Allah duk bayinka ba mai shiga ai ba mai tsira daga wannan guri ya Allah sai wanda ka tsira da shi daga rahamarka saboda jibrilu ya san yadda Allah ya yi dan adam ya je ya ga aljanna ya ga kuma ita kuma aljanna an kewaye ta da duk abin da rai baya so ya tashi da asuba ya sallah ya biya bashi kasan shi rai baya so sai an kai ruwa rana yana son karba amma rai baya son me baya son biya baya san biya ya tashi ya salla akan lokaci ya dauki littafi ya je makaranta ya koyi addini ya yi gaskiya ya yi amana ya yi kaza dole baya so sai jibril ya ce wa Allah ya ubangiji duk bayinka ba mai shiga wannan guri sai wanda ka shigar da shi da rahamarka sai Allah ya ce dan adam mutane da aljanu walaqad zara'ana li jahannama katiran min al-jinni wal insi haqiqa mun halitta dan wutar jahannama da yawa daga mutane da aljanu sai Allah ce lahum qulubun suna da zukata la yafqahuna biha ba sa tunani da ita walahum a'yunun suna da idanuwa la yubsiruna biha ba sa gani da su walahum azanun suna da kunnuwa la yasma'una biha ba sa gani gani da alkaini da su sallace ula'ika waɗannan waɗanda aka siffanta su da wannan siffantawar ula'ika kal an'am waɗannan kamar dabbobi suke me yasa Allah ya siffanta su da dabbobi dabbobi waɗannan hawas ba su amfani a dabba idan yanzu tunkiya sai ta shigo gidanka sai ta ci garinka sai ka ce in kika sake shigowa gobe za mu haɗu da ke sai ka je ka zauna ka ce ai na ce ka ta ƙara shigowa ta shigo ta gani mana kana ganin za ta shigo mai ɗauka ba kana ganin ba za ta shigo ba me yasa lokacin da kake gaya wa dabba kar ki shigo kana tsamman ba ta jin ka tana ji amma tana idrakin me kake faɗa ba ta yi za ta shigo goban ko ba za ta shigo ba ka ce za ta shigo za ta shigo dabba in ta ga yanzu tana ciki a ɗaure a gidanka sai aka kamo ta ta ɗauka sai aka kamo ta a gabanta sai aka yanka ‘yar uwarta ina za ta je bayan da za ta je ba ta yi idrakin wannan abin mai aka yi ba to shi yasa Allah ce ula'ika kal an'am Allah ce waɗannan kamar dabbobin gida suke waran rashin hankali Allah ce ula'ika kal an'ami balhum adal Allah ce kai waɗannan sun fi dabbobi bata na gida sun fi dabbobi domin dabbar daji akwai dabbar da yau in ta zo nan gurin sai yar uwarta ta kamu gobe ba za ta zo kusa-kusa da gurin ba in hanya ne ma sai ta kewaye akwai dabbar dajin da aka ce in za ta kwanta in ta duba ta duba ta duba sai ta nemi tsakiyar gurin da duk inda aka taka kafin a shigo za a ji kara ko ta dubi inda yayi bushashe yake bushashen ganye sai ta gyara tsakiyarsa sai ta kwanta daga inda ka taka farkon inda za ka taka ta ji kurus amma dabbar gida fa a babu ruwanta ita sai ka kamo daya sai ka yanka sai ka tafi su zuba ma idanu sai ka sake kama daya sai ka yanka sai ka koma su zuba ma idanu da haka sai ka yanka su gaba daya sai Allah ce ulaika kal an'ami Allah ce balhum adall sai Allah ce ulaika humul ghafilun waɗannan sune rafkanannu babu alkhairi tare da su shi yasa a cikin suratul anfal Allah ce walau alima Allahu fihim khairan la asma da Allah ya san akwai wani alkhairi dangane da jin su in sun jin zai amfanar da su la asma da Allah ya ji yadda su jin da zai amfane su walau asma'ahum Allah ce da Allah zai ji yadda su jin da zai amfane su tunda babu alkhairi tare da su da sun juya da baya wahun mawariduna suna masu kawar da kansu da haka kai ka auna kanka yaya kake dangane da wa'azi yaya kake dangane da abubuwan da kake gani a rayuwa yaya kake dangane da abubuwan da kake gani yau da gobe da jibi da gata suna zama maka wa'azi kana riskar su kana daukar su a matsayin wa'azi kana daukar su a matsayin karantarwa kana daukar su a matsayin izina ko ka kana barin su rayuwa ce in an ce yau kana nan kana zaune sai aka ce ma wane ya rasu aka sake ce ma wane ma ya rasu aka sake ce ma wane ma ya rasu a ce wannan din a ɗauke wannan a ɗauke wannan a ɗauke wannan ba shi da bambanci da wa'ancan dabbobin da ake kamowa ake yankawa kamo wannan a yanka a kamo wannan a yanka
kuma sai ka zauna akan munanan ayyuka babu gyara to me bambancin ka da su ba bambancin ka da su ai baka da bambanci sai Allah ya ce ne ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه Mm.
سيجزون ما كانوا يعملون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walillahi asma'ul husna shi Allah subhanahu wa ta'ala yana da sunaye al-husna kyawawa a hadisin abu huraira abu huraira ya ce inna, inna lillahi tis'an wa tis'ina asma'an Allah yana da sunaye guda 99 man ahsaha duk wanda ya kiyaye su sai annabi ya kawo shi da sigal madi yace dakhala aljanna ya ma shiga aljanna sai mutane suka yi wa mu- kalmar man ahsaha wanda ya kiyaye su sai mutane suka musu mummunar fahimta wani yana nan sai ya zauna ya dora wa kansa sai ya haddace sunayen Allah Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Al-Maliku Al-Qudus As-Salamu Al-Mu'minu Al-Muhaiminu Al-Azizu Al-Jabbaru Al-Mutakabbiru Al-Khaliqu Al-Bari'u Al-Musawwiru Al-Ghaffaru Al-Qahharu Al-Wahhabu Ar-Razzaqu Al-Fattahu Al-Alimu Al-Qabidu Al-Basitu Al-Khafidu Ar-Rafi'u Al-Mu'izzu Al-Muzillu Al-Muzillu As-Sami'u Al-Basiru Al-Hakamu Al-Adalu Al-Latifu Al-Khabiru har zuwa As-Sabur wani sai ya haddace in ya haddace sai ya jira shiga aljanna tunda annabi ya ce man ahsaha dakal aljanna kuma da gaske ne annabi sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa annabi baya magana a bisa san rai wanda duk wayannan sunayen Allah guda 99 man ahsa wanda duk ya kiyaye su wallahi zai shiga aljanna tunda annabi ya faɗa amma me annabi yake nufi da man ahsa ka san sunayen Allah din ka san su 99 kuma ka kiyaye su ma'anonin su da abin da kuma suke mai karantarwa yanzu misali sai aka ce Allah subhanahu wataala daga cikin sunayensa ar-razzaqu Allah shine mai mai azurtawa kana nufin sai ka rike arrazzaku sai kuma ka tafi neman arziki gurin wani boka sama samu a kasuwancinka ko a maka wani rubutu da zaka sha kai arziki ko a ma kaza ko a ma kaza yanzu wannan sanin arrazzaku baka daga cikin man ahsaha baka ci ka san sunayen sai ka san mai sunai kowane suna ai da abin da ya kunsa da abin da ya kunsa da abin da sunan yake nufi Allah shine al-azizu mabuwayi allazi la yu'jizuhu shay'un ba abin da yake gajiyar da shi sai ka san sunan al-azizu me ake nufi da al-azizu ka san sa ka san ma'anarsa sai ka kiyaye kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne alhannanul mannan al-mu'ti al-mani'u shi yake bayarwa kuma shi yake mai hanawa in kaga an ba wa wani wa ya bashi sai ka ce al-mu'ti shi ne ya bashi al-mani'u in kaga an hana wani wa ya hana shi kaga wayannan sunayen ma ai da yawa mun san su Allah shine al-mu'ti Allah shine al-mani amma muna kiyaye ma'anar su wani in ya rasa to ba Allah ne ya hana shi ba ko sai ya jingina wannan rashin da yi bi sababin min al-asbab da wani sababi daga cikin sababbai ko ga wani aka ba ka ce masa ai abin nan sunayen nan sun fito a ya yake cike cika gaskiya na duba ba sunanka ba sunanka babu kai a cike ci a ai da ma na san sunana ba zai fito ba ai tun da na gawa ne ya ji ko ni na san ba zan samu ba to wannan ya shiga uku ya ɗauki wani aiki wanda wannan ɗin ba aikinsa ba ne shi ba almani'u ba ne baya hanawa shi ba almu'ti ba ne baya bayarwa to wani ba ba rasa ba samun ne bai yi ba wani ya samun wani ya ce masa ai naga sunanka ya fito ya ce a ai mu dama mun san na mu samu ai hadrabul ya ce kawai mu jira sunan mu yana ciki bai ma jingina da Allahu huwal mu'ti ba shi wancan ya kasa jinginawa da Allahu huwal mani'u shi yake hanawa shi kuma wannan ya samu ma amma bai jingina da wanda ya baki Allah bane ya ce a mu da mun san mu samu a ina ai mu da mun san mu samu ai cap kina an baka san zaka samu ba cap ai muka cinye shi muka san mu samu ta yaya sai ubangiji shine yake kaddara abin da ya so masha Allahu kana abinda Allah ya so shine yake kasantuwa wa man lam yasha lam yakun abinda bai so ba wallahi summa tallahi baya kasancewa dan haka da Allah yace walillahi alasmaul husna Allah yana da sunaye kyawawa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Huraira annabi yace Allah yana da sunaye guda 99 man ahsaha wanda ya kiyaye wa'annan sunayen da kalal janna nabi sallallahu alaihi wasallam yace zai shiga aljanna da haka mu san sunayen Allah sai kuma mu kiyaye ma'anar su ba wai kawai ka san su ba ka san su wani zaka shi dama ya kiyaye su ne kawai zai yi addu'a kaza akwai masu barazana da sunayen addu'a ma ka je ka same shi ka ce kaza sai ce to in yayi can sai ɗauko su kai kuma in ka ji ya faɗi casa'in da tara sai ka ɗauka a nan karɓa take ko ba nan kyawa karɓar tana hannun wanda ya so ya karɓa kuma shi ne Allah sanin sunayen da sanin ma'anarsu da kuma kiyaye abin da ke karkashin sunayen shine abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake gaya wa al'umarsa sai Allah ce wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi rabu bar waɗannan da suke ilhadi suke shishigi suke cutarwa suke wuce gona da iyaka fi asma'ihi cikin sunayensa Abdullahi dan Abbas ya fassara da waɗanda suka ambaci lata daga sunan ilahi suka ambaci uzza daga sunan al'azizu ma'ana suke ambatan sunayen gumakansu da wani bangare na sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce sayi ji zauna da sannu ba a sakanta musu makanu ya amalon abin da suka kasance suna aikatawa sai Allah ya ce mi وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون Allah ya ce wa mimman khalaqana kuma lalle cikin halittu da muka halitta daga cikin al'umomi da muka halitta milladun adam tun daga annabi adamu alaihi salatu wassalam ummatun akwai al'umma yahduna bil haqqi suna shiriwa da gaskiya wa bihi ya'diluna kuma da gaskiyar suke aiki wa bihi ya'diluna aw bihi ya'maluna da ita suke aiki gaskiyar da ita suke hukunci gaskiyar ba sa karkata zuwa ga wani guri ba ita ba an ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ya karanta wannan aya wa mimman khalaqana ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun sai annabi ya ce wa sahabbanta antum ahlu hadhihi al aya ku ne ma'abota wannan aya ma'ana Allah yana nufin al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umar kafin ku akwai wata al'umar da su ma Allah ya musu irin wannan falala da Allah ya ce wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilu to amma yanzu haka ce wa mimman khalaqana ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun in an ce ana nufin ne ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai ana nufin ne wanda ya samu suluki ya shiga tsari na karantawar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dabi'antu da dabi'u na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka in an ce al'ummar manzan Allah ko kuma annabi ya ce ku ne ma'abota wannan aya annabi kenan ba yana nufin kowa da kowa ba yana nufin wanda ya ɗabi'antu da ɗabi'un wannan aya wanda ya shiga suluki karantarwa irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya ce mi والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون kuma har alkiyama ta tashi da Allah ya ce wa mimman khalaqana ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun wannan tana daga cikin ayoyi da ake tabbatarwa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ila yawmil qiyama har zuwa ranar tashin alkiyama ba za a rasa waɗanda suke kan gaskiya ba suke shirya da gaskiya suke aiki da gaskiya suke hukunci da gaskiya ba komun karancin su domin ya tabbata cikin sahihayi ina ganin cikin hadisin muawiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la tazalu qa'ifatun min ummati wasu yankin jama'a ba za su gushe ba a cikin al'umma ta zahiri na alal haqqi suna yin rinjaye akan gaskiya suna yin rinjaye akan gaskiya da haka duk wanda ya zo ya saba musu ko wanda ya zo don cutar da su ba zai cutar da su ba ba zai iya cin nasara a kansu ba sai Allah madaukakin sarki ya ce mai sai Allah ce wallazi na kaza da magaji wa mimman kalakana oke wallazi na kazzabu bi ayatina amma waɗanda suka karyata ayoyinmu su kuma muka aika musu manzanni manzannin kuma suka je musu da littattafai suka karyata abinda manzannin suka zo da shi suka karyata abinda yake cikin littattafan da manzannin suka zo da shi Allah ce sanasta da rijuhum wallahi da sannu za mu musu talala ai ma'ana da sannu za mu riske su da sannu za mu kama su min haisu la ya alamu da ta inda ba sa tsammani shi ya sa karka ga mutum a rayuwa yana aikata abin da ya ga dama kuma ba abin da yake samun sa sai ka ɗauka hakan sansa Allah yake ko ka ɗauka hakan wata baiwa yake da ita a wurin Allah a'a ma'anar wannan dukkan da Allah ya ce wallabi na kazzabu bi ayatina waɗanda suka karyata ayoyinmu sai Allah ya ce sanasta da rijuhum da sannu za mu riske su za mu musu talala za mu kama su min haisu la ya'lamuna da haka kana iya samun mutum akan saban Allah yake dare da rana amma cinsa da sauki shansa da sauki sa tufarsa da sauki walwalarsa da sauki Allah ya sauƙaƙa mar komai kaga a rayuwa ba abin da ya sanya a gaba sai saba wa Allah subhanahu wata'ala nan nan muka karanta mutanen ailata a baya kuma mun karanta can inda Allah subhanahu wata'ala ya ambaci waɗansu mutane salace falamma nasu ma zukiru bihi ko yayin da suka yi watsi da abin da aka yi musu wa'azi da shi aka karantar da su Allah ce fatahana alaihim abawa ba kulli shay'in sai muka bude musu kohobin komai na arziki abawa ba kulli shay'in kohobin komai na arziki Allah ce sai muka bude musu yau samu gobe samu in an jima samu komai ya taba sai samu kuɗi zai samu arziki asara ba za ta shiga mar ba yana cikin kuma lafiya da kwanciyar hankali amma kuma yana amfani da wannan abin da yake samun da wannan abin da yake tarawa da wannan lafiyar ba abin da yake yi sai saba wanda ya halince shi Allah ce falamma nasu ma zukiru bihi fatahana alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu Allah ce har yayin da suke farin ciki suka ji daɗi suka sakankance dangane da abin da aka ba su nan Allah ce a kardinahun bagtatan sai muka kama su a hapke ba zato ba tsammani fa'izahun mubuli suna sai ga su ya isu na sun ɗebe tsammanin bin rahmatin ka ɗauka mu yanzu wata annoba ko wata halakarwa ba ta zuwa daga Allah da za ta kama mutane amma amma ka ɗauka duk lafiyar da kake da ita duk abin da kake samu duk arzikin da kake da shi duk kwanciyar hankali da nutsuwa da kake da shi ba su da garanti akan ajali in yazo ba zai riske ka ba akwai mutanen da suna cikin ƙolewarsu ajali yake sauka musu akwai wanda sai sun je tsakiyar samu da mallaka sai ajali ya riske su komai ya bude musu gabar da yamma ta ko'ina suna ganin ko ƙasa suka taba tana iya zama kuɗi sai ajali ya cin musu rana a tsaka rana ɗaya sai a ce ba wane sai a ce wane ya tafi a kan zana hun kenan mai bagitatar kuma in ya kuma zuwa ga Allah to kuma fa'izahun mubali suna da haka kenan Allah ce wallazi na kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun sai Allah ce wa umli lahum Allah madaukake ce ina jinkirta musu ne ina saurara musu ne inna kaidi Allah ce lalle kaidi na lalle kamu na matinun ay qawiyyun shadidun yana da tsananin karfi in Allah ya so kama wanda ya so ya kama shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ahsinu jiwara ni'mal lahi ku kyautata makwabtakar ni'imar Allah in Allah ya maka ni'ima in an ce ni'ima ƙarfi ni'ima ne lafiya ni'ima ne kudi arziki ni'ima ne kai shekaru ma ni'ima ne kowace irin nau'i ne na ni'ima Allah ya ma ka kyautata makwabtakar ka da wannan ni'ima kar ka munana makwabtakarka da wannan ni'imar na bai ce kallama zalat an kawai kaɗan ne ƙwarai daga cikin mutane Allah yake musu wata ni'ima ni'imar ta tafi sannan kuma Allah ya da ita zuwa gare su ta yi ka ɗauka ni'ima ana nufin ƙarfi kaɗaya ba ƙarfi ai dukiya ba dukiya kaɗai ta ce ni'ima ba ana iya baka ni'ima lafiya kaɗai ba ƙaramin ni'ima ba ce za ka ga in ba ka ɗauka lafiya ni'ima ba ne in ka je asibiti za ka ga wani ana ƙoƙarin ana ta ƙoƙarin ya kurbi ludayi na kunu ya kasa ludayi na kunu ya kurba ya kasa na je gaida wani ba shi da lafiya wani irin cuta ne ta same shi alhamdulillah ya warke haka kawai ya tashi da asuba zai je ban daki kawai sai kafafunsa suka kasa daukarsa in ya yunkuri zai tashi sai ji ba zai iya takawa ya tsaya ba ya rarrafa ya rarrafa ya je shiga ban daki ya yi fitsari ya dawo yana iya magana yana iya ci yana iya sha kominsa amma kafafunsa wala ba sa iya daukarsa kafin a ce an ɗauko shi daga jama'ari an kawo shi nan federal medical center kafafun sun fara zama sira wallahi tun daga nan gwiwarsa zuwa can sun fara shirinkin aka kawo shi nan federal medical center likita ya ce masa ina ne yake ma ciwo ya ce ba inda yake mar ciwo dan agajinmu ne wani amma cikin ikon Allah aka kawo shi nan federal medical center aka yi treating ɗinsa har fareti ma yanzu yana yi kaga lokacin da ya zo ɗin yake nan bayan ya warke yake ce min ba abinda yake ganin alkairi a duniya irin ya ga mutane sun shigo waɗanda da yake da kafafunsu sun fita da kafafunsu ba abin da yake sha'awa kaf a duniya irin wannan takawa a shigo a fita sai ga a sun zo da kafafunsu sai ga suna takawa sun fita shi kuma a lokacin ba zai iya ba kaga a lokacin duk abin da yake da shi a duniya nan za a ce ya bayar don ya mallaki takawa zai bayar amma Allah madaukakin sarki cikin rahamarsa ya dawo masa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana karkaga mutum yana cikin kowani yanayi na abin da yake sabawa Allah kaga kuma irin kamar yadda yake faruwa a zamanin nan kaga daga mutum ya kama hanyar da ba ta Allah ba sai kudi da wani fa kai zamani ya lalace al'umma ba sun yi nisa akwai wanda ko iya aikinsa ya sa mutane suna dariya kawai yi wani abu a waya sai ya dora ba komai za a samu an gan shi wai ra'ayi dariya shi ba a mutane dariya ne da shi su kuma mutane saboda zai na ba su dariya sai suna budewa suna ganinsa kuma shi a kokarin ya ba wa mutane dariyan nan yana iya yin komai na rasar kunya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da kunya da imani yan tagwaye ne idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar in ba ɗaya ba ɗaya marar kunya marar imani ne marar imani tantagare na marar kunya ne sai kaga mutum iya aikinsa ba da dariya ba za a daɗe ba sai a ce ma ai yayi kuɗi ta wace hanya yayi kuɗi ta ba da dariya shi kuma sai ta ba da dariya ya ta ba da dariya ya ta ba da dariya rana a tsaka wata rana wani sai a ce ma Allah ya kama shi sai a ce ma tsakanin guri kaza da guri kaza zai tafi ba da dariya a yayi accident ya mutu to ba da dariya ya kare ba da dariya ya kare ba zai sake ba wani dariya ba amma kuma zai je ya fuskanci ubangiji wanda ya hana shi waɗannan ayyukan ba da dariya ga yadda zamani ya zama yanzu mata sun maida irin waɗannan abubuwa na wayoyi tiktok ne ko menene gurin bayyanar da tsareci da batsa da tallan zina a ƙarara in wata ta yi sai a ce an ba ta babbar mota wata ma tana gidan miji sai ta fito ita ma in ta kama sai a ce ta samu babbar mota kar waɗannan abubuwan da mutane suke yi ma'ana karyar karyar rude ka la yagarrunaka taqallubul ladina kafaru fil bilad shi yasa Allah madaukakin sarki yace wal ladina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haythu la ya'lam Allah yace wa umli lahum ina musu jinkiri ne ina jinkirta musu ne Allah madaukakin sarki jinkirin nan da Allah ya mana ba karamar rahama bane Allah ce kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kar ku dai mai tsammani daga rahmar Allah ya ku waɗanda kuka yi barna laifuffuka a kawunan ku inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana gafarta zunubi gaba daya innahu huwal ghafurur rahim lalle shi Allah mai gafara ne Allah mai jinkai ne jinkirin naka samu ka tuba ne duk wanda ya tuba in ji manzon Allah kafin rana ta fito daga yamma taballahu alaihi Allah zai karɓi tubarsa amma a ce mutum yana aikatawa babu tuba babu tuba babu tuba babu tuba har mutuwa ta riske shi wannan yayi asara Allah ya ce inna kaidi matin sai Allah ya ce me awalam yatafakkaru ma bi sa'ibihim min jinnah in huwa illa nadhirun mubin Allah ce awalan mai tafakkaru yanzu su waɗannan mutane da aka aiko musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fakadzabuhu suka ƙaryata shi suka ƙaryata wannan alqur'ani da annabi ya zo tare da shi awalan ya tafakkaru ba za su yi tunani ba su gano ma bi sahibihim min jinna ma abocin sunnan fa wanda aka aiko shi zuwa gare sunnan fa wallahi ba shi da wani abu da ya shafi aljanna ba aljini ne ya shafe shi ba hasali ma sun san nasabarsa sun san kirkinsa sun san adalcinsa sun san amanarsa kabala bi isa ciki kafin a aiko shi in huwa lalle fa shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zamanto ba illa nazirun face mai gargadi ne kuma yana bayyanar da gargadi wanda ya kama kuma gargadin annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi zai tsira annabi ya ce kullu ummati ya dakhuluna aljannata illa man aba al'umma ta kaf za su shiga aljanna sai wanda yake kila wa man ya aba ya rasulullah to ya manzon Allah waye zai ki shiga aljanna sai annabi ya ce man ata'ani dakal aljanna wanda duk ya mun biyayya zai shiga aljanna wa man asani dakhala an-nar wanda ya saba mun zai shiga wuta sai annabi ya ce innama mathali kun ga lalle misali na wa masalu ma bu'istu bihi da misalin abin da aka aiko shi da wanda ya aiko ni kamar salin rajuli kamar mutum ne bana baitan ya gina wani gida ka ta bare sai ya tanadi duk abin da ake bukata a cikin gidan na ci da sha da hutu fa ba'asa rasulan sai ya ce tashi wani manzo ya aike shi sai ya ce tafi can inda mutane suke wucewa ka kira su ka ce su zo wannan gidan su ci su sha su huta su more sai annabi ce man ata'a da'iya wanda duk ya ansa wa mai kiran nan ya yarda mai kiran nan abin da yake kira a cikin gidan nan akwai shi ya biyo mai kiran nan ya shigo gidan nan zai ci zai sha wanda yake ba ba zai ci ba ci kai rubu da shi ba za mu je ba zai ci zai sha ba zai ci ba ba zai sha ba wanda ya amsa fa zai ci zai sha sai annabi ya ce to misalin sa da misalin abin da aka aiko shi da shi haka yake da haka in huwa illa nadhirun mubin sai Allah ya ce mai أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم na'am فبأي حديث بعده يؤمنون alhamdulillah anan zamu dakata wanda muka karanta daidai muna roƙo Allah ya hada mu cikin ladansa wanda muke kuskure kuma muna roƙo Allah subhanahu wataala ya yafe mana wannan ƙasa ta mu muna ƙara roƙa mata Allah subhanahu wataala Allah ya ƙara zaunar da ita lafiya abubuwan da ke damu mu a cikin ta na fitintunu ubangiji Allah ka yaye mana jagorori Allah ka kama hannunsu zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi Allah in za ka zaba mana shagorori Allah ka zaba mana wayanda suke tausayin mu suke kaunar mu Allah ka ba mu ikon yi maka da'a dan ka ba mu jagorori waɗanda za su ji tausayin mu Allah ubangiji muna roƙonka da izarka da buwayarka iyayenmu da suka haife mu suka rene mu ya Allah waɗanda suka koma zuwa gare ka Allah ka ji gansu Allah ka gafarta musu Allah ka yafe su musu ya Allah waɗanda muke tare da su ubangiji Allah ka ƙara rayuwarsu ta damu albarka mu da su in mun zo gamawa ubangiji Allah ka sa mu cika da imani ya'ya da muka haifa ubangiji Allah ka tarbiyyantar da su Allah ka hana su lalacewa ubangiji Allah dukkan ɗaiɗaikun mutane da suke da bukatu Allah kai mawadaci ne daga ce ma bukatar wane da wane da wane da wane Allah kowa da bukatarsa ta alkhairi ubangiji Allah ka biya masa awa kowa da abin da ke tsoro na sharri ubangiji Allah ka tsare mu Allah ka kare mu ubangiji Allah muna roƙonka Allah ka rinjayar da musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah muna roƙonka ka tabbatar da daga mu akan addinin musulunci Allah ka hana mu lalacewa Allah ka hana mu lalacewa Allah ka hana mu lalacewa Allah ka sa ƙarshen kalmar mu ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم أنت الحق ولك الحق لا إله إلا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير yalla muna roƙonka da izar ka da buwayar ka waɗannan addu'o'i da muka yi ubangiji Allah ka karba mana idan Allah ya kai mu gobe insha Allah akwai wa'azi da karamar hukumar itas ga dau jama'are da kuma karamar hukumar katagun za su haɗu insha Allah a garin galdamari muna fatan mu ba da haɗin kai kwarai da gaske don zuwa wannan wazi ɗin rasa su ba da haɗin kai kwarai da gaske don tafiya wannan wazi